ku karanta kowane karatu da ya kamata fikihun ka te na malikiyar nema ka te motasar har mutawana duk karance ba wani abin da cutar kai leƙan wani ka zai sannan bayana ka karatu kuma hadisi da haka malamai suka tun su malik din su shafi din su imamu ahmad din da haka suke fa har zuwa su bukhari har zuwa shi ibnu khuzaima da sauran malamai da amma mai bidat a sani yana suka hadisan manzon rahama yana kokari ya jaye dalibai ga sanin hadisin manzon rahama da fiqh kuma na malikiya wannan kaga mabandaci ne ba gaskiya bane kwarai na yi shahuka yanzu da yawa akan raddi ga wannan sun baya da asali su sam kuma wanda ka so banna ya kanihi ba alkhairi ya kanihi ba warai
ولا علمهم اختلفوا أن من خرج من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ففارق يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء مكة وسار إلى منى وليس منى من المدينة التي هي مدينة مكة فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة من مدينة لو أراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة أن يقال إذا خرج من بنائها هو في البلدة إذ لو كان في البلدة لم يجوز له قصر الصلاة حتى يخرج منها فالصحيح على معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن dama duk shi duk jidalin ga da ya kai ta wanga so da ya kai ta bata wai annabi haba kwana goma a cikin makka shine duk kai da komowa da ya kai kaga dai ya kai karshe ya ji wasai shi yana ganin annabi sallan kwana uku kawai a cikin makka saura ya aminar da arfa kuma arfa ma kaga ba kwana akai ba za a ce ne a dawo to dai so ya kai nuna maka dai annabi sallan kwana uku yi ya sa dogon wanga larabcin ya ce ya dawo to shine ya ce kaga fasahi eh sahihu ala ma'an al-fiqh anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam لم يقم بمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن كوامل يوم كوامل معناه كامل اللو يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله دون ليله ليلته وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إجماع على مقام أربعة أيام ولياليها باب قاطع فيه إجماع
فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول الحجازيين في من أزمع مقام أربع أنه يتم الصلاة لأن, مخالف لأن مخالفيهم يقولون إن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة إن من إن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك المدينة في بعض أراضيها التي في بعض أراضيها التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين بناء مكة ومنى في مرتين لا في مرة واحدة ويوما وليلة في موضع ثالث ما بين منى إلى عرفات كان له قصر الصلاة ولم يكن هذا عندهم إجماعا زما بني بني زما بني على مقام على مقام خمس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس عشرة وجب عليه إتمام الصلاة wannan yana raddi ne ga wani kauli cikin kaulukan hanafiya cewa ruwa da an ka an so daga abdullahi na abbas cewa sai ka kwana goma sha biyar wata ruwa kwana goma sha bakwai wata ruwa sha tara jamhur suna ganin in ka yi niyya kwana hudu za ka yi to ka cika sallah wannan shine kaulin jamhur kuma shine nan ibn Huzaima ka intisari ya nuna maka annabi sallallahu bai cika sallah ba saboda bai kwana hudu ba a Makka shi ya kasance ya hitan maka da karatun eh wannan kauli shine na jamhur gaskiya duk da yake da yawan ku ba ku akan shi ko ma wannan shine na jamhur malikiya shafi'iyya suna akan haka da masaba imamu ahmad suna akan in kai azama yanzu ba ce kwana nawa za mu yanzu bakwai a'a wai na yanzu dan bakwai dan goma to kaga ya kamata duk ku aji kasar Allahu akbar eh karatu ne aya dabbaka shi gaskiya ne ai kwarai gaskiya ne na haka ku balli mai ba da sallah Allah ya ku bar ture mutane kuna sa wasu ai kwarai da gaske ai karatu ne don kun riga kun tahi ga wadancan kauluka akwai su amma na jamhur shine kuma hafizun hajjan kadifatul bari shi shi a bayyane daraja kwarai na'am ba a ce sarara da hi ne ba fa amma dai muna magana karatu ne a yi hakuri dan uwa Mm, salabi ka zo wani gai kasar ga gane yake kamar wani bajinta ce farai ba ba wata bajinta ba ce ba rahusa ce inda ta zama rahusa ai kwarai amma ga aikin magabata ko ba salabi kake ba eh gashi kwarai kuma ya tabbata eh, cikin musar imam ahmad da isnadi ingantacce ko da albani ya kawo cikin tamam minna cewa abdullahi ibn abbas in ya zo ga wuri ya iske mutane sai ya bi limai suka sallah in sun ka tai su dai sai ya kasaru amma ku kwashi masallaci kuka yi.
haka eh kwarai magana a ita gaskiya ba daidai bane na'am eh eh, a- a bari gaskiya inda karatu dama kyaliya ne sai karatu ya tabbata eh kwarai dan na sa akwai irin su albani can ga yana kaji wasu man minna kwarai da gaske kuma kaga wannan magana duk abinda ibn huzaima yana nuna maka ba bai kwana hudu ba kuma shine mutanen hijaziyin yana ne mutanen makka da madina su ne malikiya da shafi'iya da masaba imamu ahmad kuma da shi ne abinda hafizin hajjar ya ja da sauran malamai na'am akwai akawal kamar umdatul qari ya kawo kauli kusa 20 da wani abu akan matsalar amma ba akawal za kan wani shi na'am idan ka ce kana tafiya akan hanyar salaf to ina magabata suka yi tafiya gaskiya ne eh amma ka ce akawalu akawalu kaga don abin gani horai kaji ak- eh akwai magana Allah ji kan Uthaymin rahimahullah malaman Saudiya duk sun mai ba su yadda da magana ce cewa ma yan dalibi eh, kawo can lokaci muna Madina ta shekara hudu wai kana kasar wannan magana Uthaymin ya faɗe ta Allah ji kansa amma gaskiya duk malamai da Saudiya sun ce a'a na'am kaunuka ne in kace ka ɗauki abin nan ya kamata mutum ya zamanto ya yi kirda da abin da magabata suke a kai gaskiya ne eh malamai suna ishihada da Allah ya saka musu alkhairi in ka diwa Abdul Qadi za ka ga kawan nan na tuna na zama nan Kano shekaru to akwai wani wuri da aka ce masallaci an kasaru masallaci an kasaru yawa ne daga wata jiha ban wani gari nan suke yan sana'a ne sun kai sana'a to sai an ga masallaci biyu masallaci yan kasaru da masallaci abin ga aka aka nan kano wasu shekaru ya da ishirin da son kauci wani to kuma an ka zo wai nisan raba da yan kasarun ka da yan to ko ni ce to adiba umta su kari Allahu akbar eh ga kawalu amma ga wagga magana to ita ce magabata suke akai yau za ka zo kasuwanci mako biyu za ka tabbas za ka zana ga gari kuma ka ce kai masallaci yan kasaru ake har masallaci biyu ne masallaci yan kasaru da masallaci yan cika To, idan karatu ne ɗalibai za ka ji tsoron Allah ka a abin nan a rike wasu abubuwa sabbi don muna son abubuwa sabbi fa eh ayi hakuri eh an hissa yan abubuwa sabbi Allah ya gafarta eh, don ga tsawon karatu ne ko to shi an matsala ko shi ga miye magabata suke a kai eh ba dole ba ko shi jamhur su zama daidai amma galibi jamhur sun yi zama daidai na'am don inda al'umma suka yi yawa galibi ba ko shi ba ba. akwai masail inda jamhur ba ba daidai suke ba na'am ko ko magana su ba ita ce rajiha ba na'am eh kwarai amma kuma in ka dauki wani kauli babu abin gaha tana yiwa har yanzu kana sama zai ka yi zaman ka sama
باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط أه؟ خبر غلط فيه- خبر غلط فيه في معناه غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه kajiya kaji na ga maka fakihi ne ne nanaha don tsakanin shi da shafi hula guda tsakanin shi rabe ma almajirin shafi'i shi abu ibn huzama ya karatu gare saka hula ɗaya a tsakanin su saka faƙihi ne bi ma'ana kalma maɗauka abin nan sannan ga kuma ga hadisi Allahu akbar.
yasa ka je kawa waɗanga ya shiga ne ya hita ne ya shiga ya hita ne in ka san karatu mu abin sai ka ga dole sai ya bayyana فتعول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجميع غير جائز annal jama'a أن الجمع غير جائز إلا أن يجد بالمسافر السفر wannan shine kauli mai risala nan risala mu ta ibn abi zaid qayrawani shi yana akan haka amma su malika sun saba mashi cewa ba sai yadda sai ba ana iya yi wannan shine ma kusan kauli na malikiya yanzu shi suka hirin jayawa bisa ga wanga kauli tare da eh, shi ibn abi zaid qayrawani ya dogara ga hadisi abdul umar lokacin da an ka ce mata ta ba ta da lahiya yana makka yayi saurin tafiya shine jad in tahiya ta yi nauyi kana son ka riski abu kahin lokaci Na'am.
to kaga shine madogararsa amma yanzu ga sauran muhtasar da sauran littafin a fiki wannan sauran jihar da ko babu jad kana iya yi haɗa sallah a zahar da la'asar ko magarba da isha'i kana iya yi Takadimi ko ta'khiri.
Eh, to a asali dai takiri mun ka sani don hadisan takadimi ba su inganta ba Na'am.
in ba wanda aka arfa ba shi ɗaya ya taho ya inganta ga arfa a yi sallah la'asar lokaci azhar amma duk hadisan da sun ka zo na annabi sallallahu ya ja az- la'asar ya yi ta azhar bai inganta ba wajen malaman hadisi Allahu akbar.
jam'u ta'khir ya tabbata Na'am.
a jinkirta azhar sai la'asar Na'am.
a ginshin zama gariba sai isha'i Na'am.
tun da karatun da ya ai dalibai a bude wuta don kusan ba tun da muhallin karatun ne nan alwani kana ji ko karatu kan eh Eh, eh, babu wani abu waɗanda suka dogara suka ce to ai tun da dai annabi yayi to amma ai wani muhalli ne can yayi ne don a samu faraga ga wanda a arfaita addu'a shine an ka ce da sai a jawo la'asar a yin asar a tashi a yi la'asar amma abin da an dai in ba nan ba to ka jinki ku jinkirtar da azhar sai la'asar ta yi sai ku tsaya ku yi azhar suna ku yi la'asar wannan shine abin da ya tabbata hadisai ingantattu a cikin sahihain da sauransu na'am na'am malam wasu mu je kano da za mu dawo abukur nan sai lokacin azahar ne sai mai azahar da la'asar sai da za mu shiga gari ko azahar din ma ba su yi da ba wannan ba daidai ba ne wannan gana cikin matsalolin yanzu kamar ya abin ya zama gayanci wallahi kun ji magana dokta ko Farai.
za ka shiga gari garin kuha yi ku za ka shiga misali ka game azar da la'asar ka ce la'asar ba a yi ba sai ka ai minti talatin a kiran da la'asar kai ai ka haɗa ce wacce to ba daidai ba ne fa kuma shi ku kai shi ku kai ba kuma daidai ba ne
Akaram kallah.
ka yi azahar ɗin nan ƙasaru tun da za ka shiga gida ka ce ka yi sallah ta da jama'a shi asali amma mun mai da wanga jami'i kamar wani sho ina son ku diba ah, fatawa abin nan ta ibn taymiya al-misriya wadda mutasara ya dogon bayani ga wanga jami'i wannan mai mujalladi biyu Na'am.
mutasar fatawa abin nan ta ibn taymiya ya yi dogon bayani ga irin waɗanda ɗabi'o'in amma sun zama ɗabi'a kawai yanzu kowa shi ya kai sai ka ga kawai mutum ya abin ga gashi lokacin sallah sannan kuma mafi ma masu jidali dan na ga wasu suna da wannan Na'am.
ko da za a yi sallah sai ta hiya ce sai su haɗe sallah ko ga mm, sallah ta kama Mm.
suna wurin sai su ƙi wai sun haɗa sallah to wannan shirme ne manzo rama ya ce in ko da ka yi sallah gida to in an ka zo to sake maimaita ta masallaci don kada ya zama abin gai abubuwa ga su nan yau karatu haka ya tawaye hankuli Ya ya ya akaram kallah shi ne karatu.
ai shi ne Akaram kallah.
ban shirya shi wani ne na'am eh musabi ba ka son kai musabi eh kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sabani maimaitawa mafawidan kawai da kiskin lawali za ka yi tawidi Allah ya zaɓin ma wanga da kai ko wanga su ga maki tsakiya baka da maciya abin ga wancan kauli guda ne ka tsoka ga malikiya ce ga yanin magana Abdullahi bin Umar ce yace kai adda zabi kai Allah sai za Umar da adadi Allahu akbar ka kara wanga kauli ka jiya eh eh kadiba muwadda malik
akaram kallah na'am wannan wake magana jama'a da zatul mafar yace to shi ya iya ta'khiri yana nan ba ban gane ta'khiri ba Kai, a iya takadimi da latul mafar kamar magariba ta yi gashi ana ruwa ko Eh, to a- wannan ya tabbata ga aikin magabata. An rawaito abin nan daga Abdullahi Umar idan limamai suka yi jam'in magariba da isha lil matar yana bin su sallah. Wannan shine gaya abin da ya inganta. Amma babu wani hadisi karara tabbatacce da ya zo akan haka. Sai dai ishara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi Abbas ya haɗa sallah min gairi kaza na kawai sai malika ce yana ganin ruwa ne sai wata ruwa ta zo min gairin madarin kuma to ga- min gairin madarin ya nuna kenan akwai ana hadawa da asali wannan shine an ka fahimta Na'am.
ko da albani ka silsila ta shida in ka diba yayi magana sosai Na'am.
akan wannan an fahimci kenan ana yi tunda an kace min gairin madarin kaga kenan in babu ai babu ba ambatan shi ko to wannan shi amma hadisi karara wannan mai fiqh sunna yayi wahami albani ya mai gyara cikin tamam minna ya kawo hadisi ya ce annabi ya ce a hada a hada jam ko yana hadawa yana cikin hadisan da la asala la cikin littafin da ni tufatul akhyar yanzu na tsara hadisai dubu biyu zuwa dubu dubu uku hadisan da aka hadi babu su kwata kwata ba a gansu an buga shi yana ga za ko gan shi ko ya kare da da ina ne dai kuma yana kare kare a wannan kuma sabon dariƙa ce su yan waɗanga samarin lokacin sanyi lalle na ji an ce akwai wani yaro ka tsina ko ina a yi hankuli na mace ka tsina su ne yanzu su ne an ka samu kuma shabab masu wannan shi ma ai sanyi lalura ne to wanga sanyi irin wanga bai kai ba irin sanyin da aka yi jamani da irin waɗannan sanyin to irin shi in ma za a yi shi ne za a ciya amma ka ɗauka wanga sanyi yanzu to kenan kawai sai kai ta abin nan ne kuma wannan magabata ba su in makka da madina har sun yi musanyi amma mun zanna maka da madina mu ga malaman mu na haka nan ba Allahu kai da annan ne ga ana iya yi ai kawowar shi a matsalar ku an kawo na iya yi to wannan ita ce hujja yanzu kai ka dalibi eh ha me ya dalili ina son ka tuna in dai har salibi kake to ka koma ga aikin magabata duk wani zai wani istinbadi na baya shin ma inda ha- abun nan magabata sun yi sai na faɗa maka maka da madina
Allahu to da wannan yana cikin abin da ya kulura ha da yawan ku sai an ga wata magana wani ya yi wata wata magana shaziya sai a liƙe ta in sanyi ne wanda ya zanna da makka da madina san ya san makka da madina amma manzo Allah bai taba hadawa ba sahabbai su hadawa ba sai yanzu nan shi mai wannan littafi da kawadi shi ya gano yana ya koma ga hadisi Abdullahi ibn Abbas wallahi harju ala ummati ko to wannan umumin mu dauka hadisin a to aiki ya gudana kai na sahabbai da da abin nan wannan yana cikin abin da kuka da yawa shabab ka koyi masu da'awar sunna ka kuskure shi fa wannan da gaske
Allah shi ba ta malam.
na'am Ba haɗe juma'a da la'asar ba ana saboda wata ba. Wannan ya faru mu a garin mu.
To, akwai wannan kauli gaskiya, akwai lissafin mashur al-Hassan almajar albani a jan baina abin salatai ne, ya ɗauko maganganun, wasu na gani ana ya haɗa kowa zar da la'asar, amma mafi yawa dai mun ma an haɗa magarba da shi- sha'i. Kuma ya kamata mutum ya lura, kai ya kawo mutane wani abu na hitina. gaskiya ba kai ka karantar da mutane in ba su yadda ba kai da wanda ya yadda ku te ku can amma kar ka zo ka taya mutane kwarai da gaske wannan yana cikin kurakuren mu fa na'am ka karantar da mutane in sun fahimta an kai ba matsala amma kawai kidis daga sama kawai ka ce ai ka gani ka zo ka rabu mutane wajen wani abu na sunna ko musabi raba jama'a mina ne haramun ne haramun ne jama'a ya hankali gaskiya yau gida za mu daddaka an shabab su yi حدثنا hankali عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه مئة مرة سمعته من سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب to kaji والعشاء madogara shi mai risala na ce dama hadisi abdullahi umar lokacin da an ka ce mata ta tana can ba ta da lafiya a amma yana makka ya yi cikin kwana ina jin takwas ne ko goma akai saboda saurin da ya kai to shine an ka tambayi sai faɗi wanga hadisi marfu'an قال حدثنا يعقوب الدورقي وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ka gani ba a ce bayan azhar wal asr ba bayan maghrib wal isha
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء Hmm.
وإن لم يجد بالمسافر السير to kaga wannan shine ya rinja shi
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قرة عن أبي shanin da الزبير- yake hadisana Sufyan an Zuhri mun sha bayani Sufyan yana shi ya rawato daga Zuhri Sufyan Sauri bai da kuɗi bai da guzurin da zai je iski Zuhri a Madina haka bai ji ko harafi guda da zare ba Sufyan Sauri sai lokaci guda da Zuhri amma abin da ya hana shi bai da kuɗin da zai daga Makka ya tai Madina guzuri sai ya haƙura na'am mu tai قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع وأن رسول رواية الله صلى صحابي الله عن عليه صحابي.
وسلم في سفر في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد ألا يحرج أمته kaga wannan mutulakan ne fa jama'a bainal zuwa asar amma ba haɗin lokaci ba Ka- don kada wannan shi to ai gashi wanga mutulaki ne amma wasu ba ta ayyana sai da ya in ya zo hadisi ya tabbata manzo rama irin tafiyar da ake ta da zango zango muna ji ana zango irin tafiyar da to manzo rama in ya zo ga wuri zangon lokaci yayi na la'asar sai ya to sai azhar sai ya koma yayi al- ya to kuma yayi yayi azhar sai ya koma hito ya la'asar ko da hadisin zai zo nan gaba kaga wannan kenan a Allah a arada Allah ya ruje ummatahu kaga ba kawai shi Abdullah ibn Abbas ya ce ba kaga ko Mu'az ibn Jabal wa nace ruwaya sahabi an sahabi Tufail akhir mawta min sahaba shine karshe wanda ya rasu cikin sahabbai a nan Makka Ba ka gane ya roto daga Mu'az ibn Jabal saboda qadimul maut ne shi Mu'az a cikin wannan annoba da an kai ta nan Sham ya rasu na'am قال حدثنا يعقوب ya يعقوب akwai masu hukunci a ga wani hadisi akwai wata magana an gano bai nuna hukunci قال sai a yi حدثنا tabi- يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن عن ابن عباس بمثل ذلك باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك wancan hadisi ne ya dawo da shi فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم dama خرج lokacin la'asar ya yi فصلى المغرب والعشاء جميعا dama lokacin sha'i ya yi ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها الرجلان wal ainu mithlu sharaki tabuddu bi shay'in mana min ma.
ijiyar ruwa shine aid ijiyar ruwan فسأله والشراك رسول الله abin صلى ganin الله عليه hancin وسلم talkami na'am هل مسستما من مائها شيئا tabiddu bi shay'in tana dan hitar da yan ruwa yan kadan فقال فقال نعم Mm.
فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول yan masu hada ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين Ita- ita بماء كثير marmara ijiyar ruwa فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا mana lambuna shine jinan lambu na'am قال أبو بكر في الخبر ما بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء haka gare ka وهو نازل نعم هكذا قال أبوك أي نعم شقبا في في الخبر ما بانكو نعم قال أبو بكر في الخبر ما بان وثبت أن أنا النبي cikin صلى wanga الله hadisi ya abin da ya bayyana shine bana wasa batana وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل في سفره غير سائر وقت جم جمعه بين الصلاتين لأن قوله أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا تبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيهما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الص- ج- بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما حين جد به السير kawai sai abin sai abin ka abin da dan Umar ya gani to kuma Mu'az ya roto ba cikin kuma gaugawa ba kuma yayi don haka ba cin karo tsakanin a- a- hadisin dan Umar da na Mu'az shine kan ومعاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه الله.
وسلم قد جمع بين الصلاتين وهو نازل في المنزل غير غير سائر ba na sauri ba haka فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جائز له الجمع بينهما وإن كان نازلا لم يجد به السير كما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ابن عمر إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به السير لا أثر عن النبي صلى الله عليه بين- وسلم بين ذلك ولا قصدك من تفسير زرع عن أبا؟
نفسه.
wala mukhbira an nafsi kawai da shi ya faɗi abin da ya faru bai kore aka sai sa ba ya ce annabi sallan wannan saurin da yayi ayin tafiya ta yi yana da wata bukata ya kusa cimma yana yi haka hada sallah to amma bai ce in ba haka nan ba shine shi ibn kusan ka ce hadisi mu'az ya nuna ba cikin sauri annabi ya haka ba da haka da haka bai karbo shi abdurrahman ba daga manzora ba na cewa ba a yi kuma shi kai ne bai faɗa ba daga kowane kai yayi in jadda bika sayar sai kai ko ma bai yi ba lam yajidu bika sayar kuma kana yi
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك مثل حديث علي بن حسين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق قال أخبرنا محمد بن kaga العلاء ya akhir zuhra ila awwal qat al asr eh eh fi waqt al asr wa bain al maghrib wal isha fi waqt al isha ka karanta hidin din ko baka da shi آه، لا ترى كبر
ba karanta babin nan ba malam kawai shiga kai ko baka da shi kai
باب الجمع بين الظهر والعصر to في lalle الوقت ka العصري shi wani addini بين المغرب والعشاء في وقت العشاء kun ji ko kun ji karatun ko shi ne باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء Mm.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى السلفي قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن أخيه- a akwai naka akwai sakat akabara na ibn wahab naku ya kada shi sai ku sa shi إن هذا- mai naku daba آه، شي حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفي اخبرنا ابن وهب اخبرني جابر بن اسماعيل يا وادي sai kun sa أخبرنا dan ابن shi Yunus bai rawaitowa daga Jabir bainahuma ibn wahab Abdul Wahab al-Misri sai ku gyara
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى السلفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك مثل حديث علي بن حسين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر فإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق قال hina حدثنا ba hatta ba hina حين يغيب حين يغيب الشفق eh قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريم وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد أن يحيى بن سعيد عن نافع قال كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومصاحق بن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حتى نس حتى نصف حتى hatta nisfal layl حتى ند- حتى
nisfal layl نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل فصلاها a gani قال أبو بكر في هذا الخبر وخبر ابن شهاب عن أنس ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر والعصر أن يسلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول ko وقتها yan hanafiya sun ce jam'u suri wasu ma cikin malikiya akwai masu wannan kauli jam'u suri ga sura an yi jam'i amma kowane an yi shi cikin lokacinsa eh wanda za ka yi a zinginta gab da shigar la'asar sai ka yi azahar kana sallame a lokacin la'asar sai ka tashi ka yi la'asar haka ma magariba shi ne suka shi jam'u suri shi ne bin huzaima kai masa raddi nan cewa a'a, sai ish- abin ganta shiga la'asar ɗin ko isha'i sannan kai magarba ka isha sannan kai azhar kai la saɓani wa abin suka nuna jan usuri shine ya karaji ya raƙiyin yana nuna an hanafiya nam والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق وكل صلاة في حضر وسفر عندهم جائز أن يصلي an على ما tusalla أن يصلى an tusalla أن تصلى على ما فس على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها وإن شاء في أول وقتها باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر na gani قال bil حدثنا- madar آه، قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ثمانيا وسبعا جميعا samaniya shine azhar da la'asar raka- raka'a takwas kenan وسبعا sab'an ah, magariba da isha'i kaga bakwai kenan
ولما فعل ذلك قال اراد الا يحرج امته قال وهو مقيم من غ- من غير سفر ولا خوف kaga nan bai kawo madar ba kenan amma akwai ruwa ta dawo ta kawo madar ɗin to ila ga mu wannan shi ma albani shi yayi hedin gare shi irin wanga na ibn huzaima a cikin silsila sahiha da wannan hadisi da abbas shine suka nuna cewa tunda an ce mun gayar madar to ya nuna ana yi sannan ga asarin da Abba- umar wanda yake cikin wadda ya ƙara tabbatar da dan umar da bin yayi sunna da ba daidai ba ne bai bin limamai in sun ka hada na'am
قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا سفيان بمثله وقال في غير خوف ولا سفر وقال سعيد فقلت لابن عباس لما فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أح- ألا يحرج أحد من أمته ألا ألا يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا به عبد الجبار مرة قال أخبر حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلى abu رسول zubair muhammadu tadros almaki aka a suna ne Ah, saduku ne Yana- akwai yan maganganu a kansa amma haga maliku ya roto gare baka hadisinsa musulun ya hitar da shi a cikin asalinsa amma bukari bai hitar da ruwa ya abin zubair cikin asalinsa ba sai dai ah, mutaba'atan haka ko lishawahid saboda akwai maganganu gare da yawa ya yi mukhalafat wasu wurare amma Ali ibn Ab- hadisin sa daga Jabir an yi littafi ma na musamman akwai littafi wani da yi na Ibn Maduwai ruwa Ibn Zubair an gaya da Jabir ya Abu Hayyan ya yi shi abin nan Eh, ba Abu Hayyan wanga ha mufassir ba na hawi ba shi ba na'am to nan da kaga ya rawato ne ga Sayyidun Jubair na'am عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء وقام غنم جميعا مالك.
في غير خوف ولا سفر قال مالك قال مالك أرى ذلك كان في مطر kana fi madar kana fi madarin sai wata ruwa ta zo ruwa maliku wadda ba ita tashi ba kuma mai gane madarin ne kaga dai ya tabbatar saka ruwaya abu zubair an sa'id ruwaya tabi'i ne an tabi'i abu zubair tabi'i ne sa'id bin jubair tabi'i ne eh sai dai yana dan gaba gare shi shi sa'idu shine ajjaju ya kashe ya kashe shi Ba kuma tun da hajjaj ya kashe shi ko Allah hana ya kashe kowa shi ma ya mutu da ya mai addu'a sai kada Allah ka bashi sake dama ya sa- sallala shi ga wani na
قال أبو بكر لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز Mm.
فعلمنا واستيقنا to kaji har ya أن da العلماء لا wajen يجمعون على خلاف kaga yan shi a ina za su dama su ba cikin addinin musulunci ka addinin shi a suke don haka maganar malam tana nan an eh, kulluhum la yakhtalifu al-ulama kulluhum anna jama'a bayna salatayn fi fil hadar fi ghairi matsarin ghairi jaiz duk da yake gaskiya wannan ba a sallama mai ba an rawaito daga ah, Dawus da wasu su kawai da Hafiz Kaskin suna ganin ana yi amma kai zama adatan na'am eh, kai zama adatan duk su yan shi a adatan ne sai su zaman su koyo shi su jinkirta azar sai bayan rana za ta haɗe su gama amma in wani dalili ya sanya kama ana mitin mai zahi to in aka tashi zai yanke sai a ci gaba ko da lokacin sallah ya sai a ci gaba da yi na'am kawai da ya faru ga abdullahi na abbas yana kuduba lokacin yana amira a basara sai wani ya tashi irin masu abubuwan nan as-salat as-salat na abbas sai hita batu ne to shi asalin wanga hadisin na'am ya hita batu ne daga baya sai ya ci to gashi wanga hadisi don haka malamai sun yi wani abu ana yi ne an ka tashi zai yanke to a ci gaba da yi ko da bayan haka nan sai a abin gadi
nan na'am mai tahqiqi ya masa ta'dibi na'am
da yake Lanaka.
لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز قلت هذا على ما أحاط به علم المصنف رحمه الله ƙwarai da تعالى gaske ƙwarai وإلا فقد قال السلف بجواز الجمع في a ba الحضر salabu shi ko ya bude da ya ba غير المطر ba da ya kamata ya ci gaskiya na'am shi ma ya bude abun ba da salaf waɗanda na faɗa gaskiya amma gaba gaba ki dai Gaba bakar da- sallah ku neme ta tana da kyawu ko da yake masu ɗauko abubuwa su fara ba ko aljan baina salatai ne na mashur ya kokari kwarai musamman ta hakiki na biyu ya wasa'a ya zo mujallad guda haka duk matsalolin jam'in salatai ne ya kawo su kowane da dalilin na yan shi'a da mi da dalilan da kawo ya kawo shi na mashur ne al salman haka mata yin akwai masu abin da su shiga cikin a ita sai a tura mutane su samu littafin akwai shi an buga shi نعم قال أبو بكر لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه kaga وسلم shaida ta kwarai da yamma malamai kuma gaskiya ne ba da za a yi malama addini su haɗu ga ɓanna wannan mustahil ne ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بين الصلاتين في المطر جائز Ka- gaba ɗaya malaman makka da madina sun tafi akan jin bayan salatai ne jais ga maganar malik da kuma shi asali da ya roto na ɗan umar فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر خلافه فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر wagar waye وغلط وسهو kajiya shi yana ganin bai sallama ba da ta ce ruwaye min gayar khawfin wala madar suka ce ga ya ce ruwaye jaziyu ne bai sallama ba وخلاف Haka.
قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحذر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله haka shi a ibn huzaima ya illanta ruwayat min gayar khawfin wala madar ya illanta wannan ruwaya ya ce ahlul iraqiyin su suka kawo wannan ziyada amma abinda an kasi min gayar khawfin min gayar safarin wala min gayar khawfin min min gayar safarin wala khawf shi yazo ko min gayar khawfin wala safar amma min gayar abin nan khawfin wala madar yana ya illanta wannan ruwaya
باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان قال وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن مو- ابن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد بن wai شهر.
shi ne ka karatu ko irin taku ce mai matsala lalle قال kam حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا abu musa قال muhammad حدثنا أبو musanna موسى بن المثنى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة sai yanzu ka zo ga namu قال أف- أفدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات wana na zubo na daga arfa zuwa abin ga لما mustalifa انتهى إلى جمع أذن jam وأقام cikin sunayen ar- amma mustalifa ne kaka ce hadawa ولما jam انتهى cikin إلى جمع sunayen ah, mus- mustalifa ne أذن وأقام Mm.
ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس أه؟ لم summa lan yahilla akhirun nas يحل آخر hatta الناس aqama حتى أقام فصلى العشاء ma'ana ba su sabkar da kayansu ba na baya daga raƙumi su huta annabi ya sa an katar da sallah shine ma'ana باب إباحة ترك الأذان da haka wannan ya للصلاة nuna ka- ko ga sam- sallar jam abin nan malikiya suna cewa sai a yi kiran sallah To amma wanga kauli ka ga nuna ba bukatar kiran sallah tunda ba wani da zai zo kiran sallah ana yi da wani ya tau to kai za ku jami'in matar in ka an kai kiran sallah na magariba aka yi magariba sai ya kama sai ya isha shi kenan ba sai an yi wannan kiran sallah ba amma ga shi mai ziya da sun suna ganin sai a yi amma wai cikin ƙwarya masallaci ko waɗanda a ciki za su ji to kuma kiran sallah ya kira ne ya ilam ne ko sanawa shi to wa za ka sanawa da a masallaci zanne ka wa tasiru hasu ne ko ina kuma a jam ana iya jami ta takadimi a nan koko eh na'am kamar yadda ake eh wannan ana yi lokacin magariba Eh.
sai a yabin nan na isha eh
to amma jam ta yaya zai yi jam mu takbir
ba lokacin magariba za a yi sha'i ba ana zuwa ai Ah, da kayan magari da ayi magariba sai a tashi a yi sa- lokacin ko daga arfa din za a isa har a to kun yi wani wuri ni can daban ku daban shi abin da yake tambaya ke tambayar da nake aka Mm.
wanda ya boro arfa Mm.
wani lokaci ana isowa muzalifa da wuri Hmm.
lokacin magariba isha'i bai yi ai ko a'a bai yiwa ai ba ka baro arfa kawai da ka sani ga ta malam kai kalamun baro kun ka baro kayan lokaci a'a magariba ta yi a to masar da muka zo muzalifa isha'i ba sai ba to ya ga kun ka hito ha kun ka kawo 2009 aka rauka la wani dan kasa muka samu aka bi wata hanya haka wannan gaskiya ban taba maganin tafiya irin wannan ba sadda muka zo ta tashi hankali kwarai aka rauka la a sai ku jira wannan to shine sai ku jira sha ta yi ba za ka yi eh ba za a yi ba na'am eh kwarai sai ka bari sai isha ta yi sai kai magariba kai isha yanzu a can can da da abubuwa ba su yi nauyi ba eh, muna ce a ta hanyar ƙasa na'am za ka in ka je nan ma- an yi babban masallaci na musalifa nan kusa in kun isa za ku jira sai a yi kiran sallah Na'am.
shi ma wanda zai zai sallah shi ma ai ma aiki- ah, limamin aikin hajji ya kai na'am sai ku bi shi sai a yi magariba sai a isha sai sai ku kwanta kawai na'am eh lalle don da ya ce tafiya hanyar ƙasa to zai cimma masallaci nan din kuma shi nan ne manzo rahama ya kwana ina aka yi so nan cikin musallifa ka kwana in tana yiwa gare ka Allahu akbar.
kuma wurin ga yanayin masha Allah duk da muka shin hida amma ni yanzu na shekar uku ko hudu ban samu dama ba da yake wani jidali ya same ni Haka.
da ko ni ɗaya niki za bai same ka irin wannan dole in ba a ganka ba a ta tambaya amma can da kawai kasa sai in ɗauko wajen mutum ɗari mu mu yi wani sai mu kwana sai mu wuce Ai, Tumala wajen kiran sallah.
na'am Eh, Saboda ma musu samu ladan an kiran sallah.
ban gane ba Cikin masallaci.
a to yanzu dai ya ta malam lokacin magariba na mu ne wanga ba a san wannan ba wani istihsani ne waɗanda su- suka yi amma ba wani hujja akwai ba saka in ka koma nan kuma ya koma wani ba- abu daban eh sun sallama magana sallamin tibiyar na'am an ce sauran minti biyar a yi sallar makarar sai musa waɗanda ba su yi alwala ba sai su yi insha Allah za mu ci gaba har ƙarfe tara na dare insha Allah